أكلت جدالنا فاتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قالوا يا نوح bayan annabi nuhu ya yi wa'azi wanda ka jin nan ya yi musu gargadi ya ce in ba su bi maganarsa ba yana jin tsoron azaba mai radadi a rana mai radadi za ta same su suka ce ya nuhu kaddi adaltana nuhu ka je jayayya da mu mu faɗa ka faɗa mu faɗa ka faɗa mu faɗi wannan ka faɗi wannan kana jayayya da mu kad jadalta na kayi jayayya da mu fa aktarta jidara na ka yawaita jayayya da mu yanzu dai fatina bi ma ta idina in kunta min sadiqin ba dai ka ce in mun kibin ka za a yi mana azaba a halakar da mu ba kawo mana azabar in dai maganar ka gaskiya ne kawo mana azabar nan duka ana ba annabi hakuri ne kan maganar da kafirai suke gaya masa har yana ce fatu bi ashiri suwari misli muftarayati da suka ce am ya kulu naftari suna ce abinda annabi yake faɗin nan ba gaskiya bane har annabi ya ce to in ba gaskiya bane kawo irin naku mai kama da wannan to ana ba shi hakuri ne ba shi kadai aka farewa wannan ba ga annabi nuhu kakansa shi ma an gaya masa abin da yake yin nan abin da yake faɗan nan in gaskiya ne ya zo da azabar sun ibinsa ya kawo azabar in maganarsa gaskiya ne
قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين النبي نجد أي إتعذابر cewa za ta same ku in kun ibi na kun bin magana ta ai ba ni ne zan kawo azabar ba a'a iyaka innama yati kun bihi Allah insha Allah Allah shine yati kun bihi shine zai zo muku da azabar insha in ya ga dama yati kun bihi Allah insha wa ma antum bimujizina kuma ba za ku tsere mata ba ba inda za ku gujewa Allah lokacin da azabar ta zo zai kawo muku ita kuwa ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون a na yi gargaɗi na yi gargaɗi dare da rana ba abin da ban faɗa muku ba ya ce inni da autu qaumi laylan wa nahara fa lam yazidhum du'a'i illa firara wa inni kullama da'awtum litaghfira lahum jalu wa tabi'un fi adhanin wastaghfiru siyaban wa saru wastakbaru istikbara thumma inni da'awtum jihara thumma inni alantu lahum wa sartu lahum israra ba yadda ban na kira su a bayyane na kira su a boye na kira su da daddare na kira su da rana na kira su ɗaya ɗaya na kira cikin jama'a duk duk sun ki sun ce kar kowa yadda ji magana ta na yi wa'azin na yi wa'azin shekara dubu ba hamsin annabi nuhu yana wa'azi ya ce to na tabbata yanzu kan wa'azi na ba zai amfani ba wa la fa kun nasi nasiha ta wa'azi na ba zai amfane ku ba in kana Allah yuridu an yughyikum tunda yake Allah ubangiji abin da yake nufi da ku kenan ya batar da ku to wa'azi na ba zai amfana ba dama shi Allah shi ne mai shiryarwa shi ne mai ɓatarwa annabawa da malamai magada annabawa su waɗannan mutane sababi ne sai Allah ya ga dama kamar dai kawo damana da samun kaka mai kyau sai Allah ya ga dama yake kawo shirya ɗin su da annabawa da malamai duk iyakan nasu dai su yi magana kawai ha kuma da shedan da shedanun mutane ba za su yabar da mutum ba sai dai Allah ya ga dama misalin zuciyoyin mutane duk suna hannun Allah ne shi yadda ya ga dama yake yi da su misalin zuciyar ɗan adam da mai wa'azi kamar ɗaki ne mai kyaure mai sakata kuma mai kwado mai sakata in ya sa sakata daga ciki mai kwado in ya kulle daga waje to mai kwadon nan in aka kira shi ya zo ya buɗe kwado in aka yi sa'a mai sakata ya janye sakata to za a buɗe ƙofa a shiga ko a fita amma idan mai kwaɗo bai buɗe ba to ko da mai sakata ya buɗe to ba za a samu abin da ake so ba amma kuma za a tunda mai sakatan ya bude to za a kira mai faɗin ya zo ya bude domin mai sakatan shine Allah ubangiji tabaraka wa ta'ala shi ke rike da bawadin mutane kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inna ma umirtu umirna an nahkum bizawahir wallahu yatawalla sara'ir mu dai hukuncin mu na zahiri ne amma abin da yake boye yana hannun Allah ne tun Allah ya janye sakata daga ciki ya bude zuciya kenan annabi ko malami ya zo ya bude kwado daga waje shikenan sai a samu biyan bukata amma in Allah bai bude sakata ba masu bude kwado ko sun bude kwado ko hawa za ta budu ba yace to nayi wazi nayi wazi ko yadda nake so in yi wazi duka a wazi na ba zai muku amfani ba tunda Allah da yana nufin zai badda ku ne in kana la yuridu an yughyakum huwa rabbukum wa komi soyayya ta da ku komi tausayi na da ku Allah ubangijin ku shine arhamur rahimina tunda bai yadda ku karbi nasiha ta ba to yana nufin zai badda ku kenan wa ilayhi turja'una kuma zuwan zuwa gare shi ne za a komar da ku أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون أم يقولون افتريه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون wato wannan aya jumla ce mu'tariza a cikin kissar annabi nuhu wato kamar an gaya annabi kenan sallallahu alaihi wasallam ba mutanenka suna ce alkur'anin nan kai ne ka ƙage shi ba to ga yadda mutane suka gaya wa annabi nuhu yadda aka gaya maka duk an gaya wa annabi nuhu fiye da wannan haka annabi hudu haka annabi salihu kamar yadda zaka ji a gaba in kafiran maka sun ce wannan alkur'anin kai ka ƙago shi ka ce musu in ni na ƙago shi ma ba na ce muku da na ƙago shi ba na ce muku Allah ne ya faɗa ba to ku bar ni da Allah in na yi masa laifi ai ya fi kowa kusa da ni ya fi kowa sani na am ya kullu fadi kul ka ce musu in iftaraitu inni ne na kage wannan alqur'ani ne yanko shi daga wuri na fa lai ijrami to laifi na dai yana kaina Allahn da nace shi ya faɗa in ba shi ya faɗa ba shi ya san yadda zai yi da ni wa ana bari'un mimma tujrimun to a ku kuma laifin da kuka yi na ƙaryata ma'aikin Allah da ƙaryata littafin Allah da ƙaryata manzancin da Allah ya aiko ni da shi ku kuma laifin wannan laifin yana kanku ni kuma in yanke na yi laifin yanke yana kaina to su waɗannan kenan su ne dai da laifi domin shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya shaida lakin la yashri ma anzala ilayka anzalahu bi ilmi wa malaikatu yashhadun fa kafi billahi shaida Allah ya san shi ya aiko shi mala'iku sun san su Allah ne ya aiko shi mu mun tabbata Allah ne ya aiko shi to wanda suka ƙaryata shi suke dauke da laifi kenan wa na bari'un ma ni ba ruwana da laifin da kuka dauka kamar yadda kuma ba ruwanku da laifi in ni na in ni na yanko wannan ba ruwanku wa uhiya ila nuhin annahu lan yu'mina min qaumika illa man qad aman فلا تبتئس بما كانوا يفعلون وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تستعذ بما كانوا يفعلون ana cikin wannan da wa'azin ya isa shekara dubu hamsin yana wa'azi to ga abin da ake masa duka a yi masa duka a jefar da shi kan juji Allah ya dawo masa da rai ya koma ya ta wa'azi din to nan sai Allah ce Nuhu zan gaya maka magana daga yau na rufe ba wanda zai sake musulunta a cikin mutanenka wanda suka musulunta shi kenan ya wanda ba su musulunta ba kada ranka ya ɓaci ba zan ƙara ba kowa musulunci ba ya isa haka sai annabi nuhu yace to rabbi la tazar ala al-ardi min da yaran innaka in tazar yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kaffara ubangiji tunda ka riga ka yanke wannan hukunci to ka halakar da su za su dinga batar da bayinka duk waɗanda aka haifa ba za su yi musulunci ba matukan sun same su a duniya to ba za su yi musulunci ba ka halakar da su ko mai gida ɗaya kar ka rage domin duk waɗanda suka haifa kafirai za su haifa za su koya musu kafircin ne ba su da amfani tun da kace ba za su musulunta ba ka halakar da su kawai rabbi la tar alzimin kimin da yaran innaka in tazarmi yudillu ibadak ko ko ka ba su ba su da wani amfani ba za su dinga badda bayinka ne daga nan da Allah ya gaya masa ba wanda zai musulunta sai wanda suka riga suka yi imani shikenan an rufe fala tabta is amma kada ranka ya baci bima kan yaf'aluna duk abin da zai gaya maka kada ranka ya baci na riga na gama da su kuma na ji magana ka
واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون أعزم هلكت دسوت إنن درواني ruwa zan kawo ya cinye duniya gaba ɗaya kuma zan koya maka yadda za ka yi jirgi a cikin attaura jirgin nan suna kiransa wai akwati zan nuna maka yadda za ka yi akwati ka shiga kai da jama'anka a cikin akwati tabut to zan koya maka yadda za ka yi jirgi in ka yi jirgin nan to sai ya yi allah ya aiko da ruwa ya tsirar da itatuwa kamar na shekara arba'in ya samu yin katako ya raɗa katakon cikin shekara biyu ya bar wa'azi to sai kafiran suna zuwa suna ce a yaya annabi maganan wa'azi ta ƙare ne an koma kafinta yaya annabi mai wa'azi maganan wa'azi yanzu ta ƙare ne an canja an koma kafinta ya ce to dariya kuke mini zan rama ni kuke wa dariya akan wannan sassaka ko to zan rama ran da zan shiga wannan jirgi ni da jama'a ta ko ruwa ya zo ya cinye ku nan zan rama da dariyar da kuke mini to shikenan sai annabi nuhu ya ta sassakan jirgi ya har hada jirgin sa a cikin shekara biyu fa tsawon jirgin a miƙe haka sabi ɗari shida a wani ƙauli a wani ƙauli sabi ɗari uku sabi ɗari shidan nan faɗinsa sabi ɗari uku wanda suka ce sabi ɗari uku ne faɗinsa sabi hamsin tsawonsa kuma wato adire hakan nan daga ƙasa zuwa sama sabi talatin to sai ya shirya shi gida uku akwai sama akwai tsakiya akwai ƙasa ƙasa nan zai shigar da dukkan namun daji kowanne guda biyu biyu tsakiya da shi da da, da matarsa musulma da ‘ya'yansa musulmi guda uku da samu da hamu da yafis da matayensu da sauran musulmi waɗanda aka samu an ce duka lissafinsu bai wuce mutum tamanin ba maza arba'in mata arba'in to a cikin na tsakiya ɗin inda musulmi suke tun da yake wurin jama'a ba yawa to nan za a sa namun wato dabbobin gida wato su raƙuma da shanu da tumaki da awaki amma su ba guda biyu biyu za a ɗauka ba namun dabbobin gida za a ɗauka fiye da biyu saboda in an sauka za a yi amfani da su inda an ɗauki saniya ta mata da namiji raƙumi ta mata da namiji to tumaki haka awaki haka in an sauka in an yanka su yi kenan su irin su ya ƙare kenan saboda su aka ɗauka da oba su dabbobin gida za ka shiga musulunci kana jin hausa kai haka da hannunka ka ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ashhadu anna isa abdullahi wa rasuluhu abin da ka faɗa cikin wannan larabci ka ce ka yarda tun daga zuciyarka har bakinka Allah shi kadai ne shi yayi sama shi yayi ƙasa shi yayi komi yayi kowa shine mai komi mai kowa shi kadai kuma kace ka yarda annabi Muhammadu bawan Allah ne manzon Allah ne Allah ne aiko shi da wannan addinin da muke bauta Allah da shi kuma kace ka tabbata ka yarda Yesu ba dan Allah bane bawan Allah ne manzon Allah ne yadda kowace mace in ta samu ciki wajen mijinta ba mijin da yake kera mata jinjiri a cikin ta ya sa rai ba a'a Allah ne yake kera jinjirin ya sa masa rai shi miji ba abin da ya sani to haka Allah ya kera wannan babban jinjiri annabi Isa a cikin Maryamu ya sa masa rai ta aife shi Allah ba ubansa bane yadda aka yi annabi Adam ba uwa ba uba aka yi Hawwa'u matar Adam ba uwa haka aka yi annabi Isa yana da uwa ba shi da uba wannan aya ne na Allah abun mamaki ne na Allah Allah ba shi da Allah bai aihu ba ba aife shi ba kace ka tabbata ka yarda abin da ka faɗa duk ka yarda da shi ka yarda ko kace alhamdulillah ka zama musulmi alhamdulillah dukkan musulmin duniya yau yan uwanka ne kuma duk abin da musulunci ya hana kai ma ka hannu daga yau duk aikin da musulmi suke yi kai ma za ka yi akwai wanka in yanzu nan za ka je ka yi wanka duk jikinka gaba ɗaya in kai wanka akwai ya maka za ka yi alwala ka yi sallah wato irin wannan wanka da za ka yi in kai aure ka kwanta da matarka yanda ake kwanan mata da maza to dole sai ka wannan irin wanka ka yi alwala ka yi sallah akwai sallah din nan sau biyar kullum duk za a gaya maka yadda za ka yi kuma yanzu za ka kame bakinka ba za ka sha ruwa ba sai rana ta faɗi in dare ya yi kai niyyar za mu ƙarasa wannan azumi tare da kai kuma Allah in ya baka dukiya ka yi zakka in kai noma ya kai zakka ka yi zakka Allah ya baka dama ka je haji to wannan shine abin da ya wajaba a kanka kuma abin da yake haramun dojin musulmi kamar cin naman alade cin mushe shan giya duka ba a yi mu ne maka murna menene sunan ka na da na david yanzu wani suna kake so na musulunci na Abdulrashid ko Rashid ko sannu mara Abdulrashid madalla mune maka murna ka ji sai ka je ka samu wani dan waye koya maka yadda ake mun gode a sai ya kasa jirgin kashi uku akwai sama akwai tsakiya akwai kasa kasa dukkan namun daji an zuba su ne a kasa tsakiya kuwa mutane da dabbobin gida aka sa amma kowane naman daji kowane kwaro an ɗauki namiji da mace ne domin kowanne za su zo gabansa ne in ya miƙa hannunsa kan wata dabba hannun dama sai ya taɓa namiji hannun hagu sai ya taɓa ta mata to sai ya ɗauka zuba kan jirgin haka duka ya zuba su tsakiya kuma namun gida amma su an ɗauka da oba saboda in an sauka za a amfani da su ba bibi kare aka ɗauka ba sama kuma na can ba tsakiya ba to tsuntsaye aka ɗauka mace da namiji ana nan ana ta shiga aka yi ta shiga aka yi ta shiga lokacin da Allah ya kawo ruwan da Allah ya kawo ruwan aka yi ta shiga ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على من قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر da lokaci sai Allah ya sako ruwa ta sama ruwa ya ta fitowa ta ƙasa to shi kenan sai ya ta ɗaukan wannan abubuwa da Allah ya nufe shi da su wanda yake ƙarshen shiga cikin dabbobi shine jaki shaɗan ya wutsiyarsa aka yi aka yi ya shiga shaɗan yana riƙe da wutsiyarsa ta waje to shi shaɗan kafiri ne wannan wurin ba wurin kafirai ba ne to sai annabi nusa ya kamar ya fi ce udkhul ya mal'un kai la'anin ne ka shigo mana sai maza sai shedan ya saki jaki sai ya shigo da jaki ya shigo annabi na kallo sai ya ga shedan ce kai me ya shigo da kai cikin jirgin mace kai ne kace in shigo waye mal'un ba ni ba in ji shi kai ne kace udkhul ya mal'un ai da ni kake kenan to wannan labarin shigansa cikin jirgi kenan sun zauna cikin wannan jirgi sun shiga cikin jirgin tun ranar goma ga watan rajab jirgin ya ta yawo a duniya ruwa ya kere dukkan duwatsu komi tsawon dutse ruwan ya kere shi saɓi goma sha biyar saboda in dutsen yana kusa jirgin zai zo ya karo da shi amma tun da yake ya zarce ruwan ya zarce kowane dutse komi tsawon su saɓi goma sha biyar to jirgin ya zo zai bi ta kai kenan jirgin ya ta yawo a duniya wata shida da ya zo inda ka'aba take da ya yi dawafi ya zaga sau bakwai to ana nan ana nan har goma ga watan almuharram sai Allah ya tsaye da jirgin akan wani dutse lokacin da ruwan ya fito shi annabi nuhu ya zauna damascus ya zauna india ya zauna kufa an ce wannan ruwan a kufa ne a bagdad ruwan ya bullo masa a dama an gaya masa ruwan zai bullo ne karkashin tanderu wato abun abun tuyan mata to da an ga ruwa ya bullo wurin to alamar da aka bashi ta yi kenan to da ruwan ya bullo sai aka je aka ga sarkin gari ruwa ya bullo a gari ya ce ai masa lambatu yana tsammanin abin da sauki sai aka bude sama da kasa aka yi ta yin ruwa to sai aka zauna wata shida aka zauna wata shida sai jirgin ya zauna akan wani dutse ana kiransa judi a kusa da mausan duk da a middle east din ne to shikenan da aka zauna aka zauna wata guda akan dutsen saboda ruwa ya shanye ruwa ya shanye annabi nu ya tura masu gangane hankaka ya je ya duba ya dubo masa bai dawo ba ya tura kurciya ta je ta dubo ta kawo masa labari to shine a lokacin da ya shiga cikin jirgin da zai shiga jirgin Allah ya umurce shi kamar yadda zamu karanta nan gaba yace kowa ya shiga in zai shiga ce bismillah wa qala yakbu fiha bismillah mujriha mursiha inna rabbi laghafurur rahim sannan da ya shiga ya zauna sai Allah ya umurce shi fa zastawaita anta wa ma'aka alal fulki فقل الحمد لله الذي نجينا من القوم الظالمين إن كن زونا كومي ياي دي دي كورو في قوفا dukkan ku ce alhamdulillahi mun gode wa Allah da ya raba mu da waɗannan azzalumai kafirai ka gode wa Allah kuma ka roƙi Allah ya saukar da kai masauki mai kyau wa qur rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin kuma ku roƙi Allah ya saukar da ku masauki mai kyau mai albarka Allah shine fiyayyen mai bada masauki mai kyau to yadda aka yi kenan zamu kamar yadda mu karanto nan gaba bismillah ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون ويصنع الفلك فكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون شكنا النبي نوح يتقى بدا ينجلجي كما يدعك أمور تشيشي يتسسكى هنا هدا وهنا سسكى الله هنا نونا مسيد زي فاسنع الفلك بأعينا ووحينا ina nan ina duban yadda kake kuma ina gaya maka yadda za ka yi yana yi yana yi har ya gama lokacin da yake in arna sun zo suna kallo a annabi yaya dai abun an bar annabcin ne yanzu an koma sassaka an koma aikin kafinta qala in tasqaru minna yace idan kun mai da ni abun wasa in kun mai da aiki na aikin wasa kuna mun dariya to ni ma zan muku dariya saura kaɗan zan muku dariya fa inna nasqaru minkum ma za mu muku dariya kama tasqaruna kamar yadda kuke min dariya فسوف تعلمون من ياتي عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم فسوف تعلمون من ياتي عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم ba kuna ce mini fatina bi ma ta iduna in kunta mina sadiqina ba alƙawarin da kai wannan azaba mun kibinka mun kibinka din ka kawo azabar to fa sawfa ta'lamuna da sannu za ku sani man yati azabun yakhzihi wanda azaba za ta zo ta wutar da shi ta kunyata shi da sannu za ku sani man yati azabun yakhzihi wa hillu alai azabun muqim sannan kuma ya koma lahira azaba madawamiya ta hadu da shi domin min ma qadiyatihimu ughriqu fa urkilu nara wato saboda zunubansu da laifinsu Allah ya dulmu yadda su a cikin ruwa daga cikin ruwan kuma daga rai ya fita to sai a fada wuta da farko dai cikin ruwa suka nitse to daga rai ya fita to sai a fada cikin wutan jahannama domin an koma lahira kenan dama hukuncin lahira wurin kafiri wuta nan da an gani a ruwa suka dulmuye amma daga rai ya fita to shikenan sai a fada cikin wutan jahannama mimma khadi'ati mu ugriqu fa udkhilu nara walam yajidu lahum min dunillahi ansara ba wanda zai hana a halakar da su a cikin ruwa kuma su kulle cikin wutan jahannama saboda alamun man ya ce azabun khuzihi wa yahillu alayhi azabun muqim wanda wata azaba mai dawwama za ta sauka a kansa za ku san wane ne ko ni da kuke wa da ko mu da kuke wa dariya ne ko ku ne za ku gane حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل حتى إذا جاء أمرنا فارت النور قل نعمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل yana nan yana ta jirginsa yana ta jirginsa har lokacin da alkawarinmu ya yi da alkawarinmu ya yi to sai tanderu ya fito da ruwa to daga tanderu ya fito da ruwa dama ya san lokaci ya ke nan maza maza a zuwa shiga a zuwa shiga sai aka yi ta shiga faratan nuru kulna sai muka ce masa kulna min ya min kulli zawjayn ithnayn muka ce to dukkan kowace dabba ka dauki namiji da mace guda biyu biyu namiji da mace guda biyu biyu kowace dabba kowane kwaro ka dauki guda biyu biyu lami da kulli zawjin sayni wa ahlaka kuma ka ɗauki iyalanka musulmi kenan matarsa musulma banda matarsa kafira banda ɗansa kafiri kan anu ya ɗauki matarsa musulma din banda wadda ba musulmar ba Allah ya gaya mana ita kam ita yar wuta ce domin da ya ce daraballahu masalan للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا قيل ادخلا النار مع الداخلين to shikenan an ce matarsa kafiyar wuta ce ba za ta gaji wannan jirgin ba to shikenan na ce ka ɗauki kowace dabba namiji da mace kuma ka ɗauki iyalanka kuma ka ɗauki dukkan mutumin da yake musulmi ne tare da kai wa alaka illa man sabaqa alqawlu sai dai wanda aka riga aka gaya maka banda kafiri ka ɗauki dukkan wanda ya imani banda banda wanda aka ce maka banda shi kafiri kan banda shi banda kafiri ba zai shiga ba illa man sabaqa alqawlu man amal wa ma amana ma'ahu illa qalil ubangiji yana gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam yana gaya mana duk wannan dogon zamani wadda katarsa nuhu ila qaumi fa labisa fi alf sanati illa 50 ama shekara dubu ba hamsin yana wa'azi din nan karka yi tsammani ya samu jama'a da yawa ba duk da baki ɗaya trip ɗaya ne na mota ɗaya mutum tamanin ne kawai duk abin da ya samu shekara dubu ba hamsin din nan maza arba'in mata arba'in iyakan abin da ya samu kenan wa ma'amana mahu ba wanda ya yi imani tare da annabi nuhu ya yarda da maganarsa illa qalil sai mutane yan kaɗan وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم قال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرسيها إن ربي لغفور رحيم sai yana tsaye kofar jirgin ya ce to maza ku shiga ku rika ce bismillah bismillah mujriha mursiha inna rabbi laghafurur rahim ku shiga bismillah mujriha mursiha inna rabbi laghafurur rahim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ce wannan aya ita ce aminci ga mutane na in za su shiga jirgi jirgin ba zai dulmu yadda su ba idan mutum zai shiga jirgi ce fa qala ka bubiya bismillah mujriha mursiha inna rabbi laghafurur rahim وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مليات بيمينه سبحانه وتعالى أمس to in mutum ya karanta wannan jirgin ruwan ba zai nitse tare da shi ba zai fita lafiya kamar yadda in mutum ya hau mota ko ya hau doki idan za ka hau wani abu ne wanda yake tafiyar da shi ake yi ba shi ke tafiya ba to ba ƙarar ka bufiya bismillah in kuma za ka hau wani abu wanda ake tafiyar da shi ne sai ka karanta ayat zukhrufi سبحان الذي سخرنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون wannan shi ake karantawa maganin maganin hadarin mota ko hadarin jirgin ruwa wa qalar kabu fiha bismillah yace irkabu fiha ku shiga cikin wannan jirgi bismillah da sunan Allah mujriha wa mursiha za ta tafi da sunan Allah za ta tsaya da sunan Allah wannan jirgi wato jirgi da larabci ta mace ce da Hausa namiji ne za a ji kamar fasaran tana canjawa wa ƙarar ka fiha ku hau cikin wannan jirgi bismillahi da sunan Allah mujreha wa mursiha da tafiyan jirgin da tsayawan jirgin duk da sunan Allah ne idan ya hau jirgin da ya ce bismillahir rahmanir rahim sai jirgin ya kama tafiya in yana son jirgin ya tsaya wani wurin ya ce bismillahir rahmanir rahim sai jirgin ya tsaya har lokaci da aka yi na wata shida nan duka gabaki daya annabi nuhu alaihi salatu wassalam abin mamaki da mu'jiza duk wannan tsawon zamani dan abinci dan kaɗan da suka rike din nan guzuri shine ya ishe su dabbobin kuma sai Allah Allah da yake ciyar da kowa da kowa shi ke ba su abinci har wata shida har wata shida din nan a san ba za a iya ɗauka wa dukkan kowace dabba abincinta na wata shida a cikin jirgin ba haka dai Allah yake rike da su Allah da ya rike mutane ashabul kafi shekara ɗari uku da tara ba su ci komai ba ba su sha komai ba ba samu wata damuwa ba suna baccinsu shi ya rike waɗannan bayin Allah da mutanen da dabbobin har wannan wata shida dan abin da yake hannun annabi nu shine ya ishe su dabbobin kuma haka inna rabbi laghafurur rahim ubangiji na wallahi laghafurun mai yawan gafara ne
ونادى نوح ابنه وكان في معزل ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين تجري فيا كامة فيها jirgi ya kama tafiya cikin ruwa ruwa ya hada ko ina da ko ina sai kumfa kake hange ko ina kawai manya manyan duwatsu kuma jirgin na tafiya da mutane cikin wannan kumfa wajen tajribin jirgin yana tafiya da su fi maujin a cikin manya manyan kumfa kal jibali kaman ka ce duwatsu ne manya manya saboda ruwa ya hade ko ina da ko ina duniya ba inda ya saura wajen tajribin fi maujin kal jibal tana ainihin jirgin na gudu sai annabi nuhu ya hango ɗansa wana dai nuhun ibnahu sai annabi nuhu ya kira ɗan nasa wa kana fi ma'azilin yana nesa da annabi nuhu kamar yadda yake nesa da shi wajen addini rannan ma sai ya zama nesa da shi wajen shiga jirgi sai ya kira shi to shi annabi nuhu bai san ɗan yana ɓoye kafirci ba ɗan yana ɓoye kafirci domin da yana bayyana kafircin a fili ne annabi nuhu ba zai kira shi ba ba zai kira shi ba don sahabbai ma suna kashe ‘ya'yansu in sun bayyana kafirci balle annabawa. Wana dai Nuhun ibnahu, annabi Nuhu ya kira ɗansa, Kan'an, wana dai Nuhun ibnahu kana fi ma'azilin yana nesa da shi, ya bunai yana kiransa ya ɗan ƙaramin ɗana, ya ɗan ƙaramin ɗana, irkan ma'ana ka zo ka hau tare da mu, wala ta kun ma'ar na kada ka zama tare da kafirai balle ka halaka tare da su, ka zo ka hau jirginmu, ka zo ka hau tare da mu,
قال قال معنا ولا تكن مع الكبير قال سآوي إلى جبل قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين سيدان الناس يتي كي kai da jirginka ni zan je in hau dutse babban dutse zan hau in tsira ba jirgin ba jirginka zan hau ba zan je in hau babban dutse in hau in tsira ba jirginka ne zai tsiratar da ni ba sa'awi ila jabalin da sannu wato yana hango manya-manyan kumfan na yana tsammanin ko duwatsu ne bai san ko kuma duwatsu yake gani bai sani ba in an jima kaɗan su ma za su nitse a daina ganin su sa'awi da sannu zan zan zan tara jikina ila jabalin zuwa wani babban dutse yasimu ni min alma'i wanda zai kiyaye ni halakan nan halakan nan ta ruwa kara sai annabi ne ce ya da asima liwa min amrillahi ai yau azaba ta zo ba wanda zai iya kiyaye mutum daga wannan azaba illa man rahima sai dai wanda Allah ya ji kansa ya bashi imani ya sa shi a cikin jirgin nan nawa banda wanda Allah ya ji kansa ya bashi imani ya sa shi cikin jirgina jirgina din nan to babu wanda zai tsira yau min amrillahi illa man rahim ana cikin wannan yana gudu a wannan yana kira wannan yana gudu wannan yana kira wannan yana gudu wai zai je neman dutsen da zai hau shikenan sai ana cikin wannan yana gaya masa yau fa al'amarin Allah ya riga ya sauka ba wanda zai samu tsira sai wanda Allah ya ji kansa ya bashi imani ya shiga cikin jirgin nan nawa dutse ba zai tsayatar da kai ba zo ka shiga jirgi na sai nan da nan suna cikin shikenan sai kumfa suka shiga tsakanin annabi Nuhu da ɗansa ya daina ganin ɗan wa kana min al-mughraqina sai ya zama cikin halakakkun kafirai wa qila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidha al-ma' وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين قيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء واقلعي وغيد الماء وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بودا للقوم الظالمين أنا cikin wannan hali to da lokaci yayi bayan wata shida sun kare da wata shida suka kare sai Allah ya ce wa sai Allah ya ce Allah ne yake magana sai ya ce aka ce shi Allah ne yake magana amma ya ce sai aka gayawa ya ardu ke ƙasa ibla ima aki ki shanye ruwanki wa ya sama'u ya ke kuma sama iqla'i ki kame ki daina ba da ruwa dama wato ruwan banda ruwan al'ada ba ruwan al'ada na damana kullun yana zuwa ba hana shi zuwa ba ruwan da aka ce a sako shi don azaba fa fatana abwaba samai ma'in munhamir shi aka tsayar wa fajjarna larda uyunan kuma ruwa muka keta kasa sai ta bada ruwa to wannan ruwan saman na azaba da wannan ruwan kasan da yake fitowa na azaba shine nace kasa ta shanye ruwan da ta fitar sama kuma ta kame ta daina sako ruwa wakila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u waqli'i Allah yana nuna mutane komi aka bashi umurni yana karba komi aka bashi umurni yana karba an ba sama umurni ta ba da ruwa ta kawo an ba ta an ba ƙasa umurni ta kawo ruwa ta kawo yanzu ko an ba ƙasa umurni ta shanye ruwan ta ta shanye an ba sama umurni ta kame ruwa ta daina zubarwa ta kame don a nuna kafirai wanda suka ki umurnin Allah har waɗanda ba, ba mutane ba suna karɓan umurnin Allah saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa kullu shay'in ya'rifu anni rasulullah illa usatal jinni usata bani adam komi ya yarda da manzanci na ya san ni manzo ne komi da komi sai dai kafiran mutane da kafiran aljannu wato shedanu kenan gashi an yi magana da ƙasa ta shanye ruwanta an yi magana da sama ta kame ruwanta saboda haka sai ƙasa ta shanye dukkan ruwan da ta fito da shi amma na sama wanda ya riga ya fito to shine aka tattara su ne manyan duniyan nan wannan ruwan da ya zubo daga sama to shi ƙasa kogunan duniyan nan wannan ruwan da ya zubo daga sama to shi ƙasa kogunan duniyan nan wannan ruwan da ya zubo daga sama to shi kasa ba za ta shanye don ba nata bane ko ba yanzu ya hau ya koma sama ba an ce dai a kame to shine yanzu yake shimfiɗa duniya in an kasa duniya kashi ko kashi hudu ne za ka samu duk kashi uku cikin ruwa ake ko kuma Allah wa alam to wakila haka ce ya ardu ya ke kasa ibla'i ma ake ki shanye ruwanki wa ya sama'u ya ke kuma sama iqla'i ki kame hakanan wa ghidal ma'u nan da nan sai aka kafar da ruwa ruwa ya kafi wa ghidal ma'u wa qudiya al-amru sai aka gama da kafirai aka harkar da su aka gama da kafirai komai da komai yayi ya kare kenan wa ghidal ma'u wa qudiya al-amru wastawat alal judi sai wannan jirgi yaje ya tsaya daidai akan wani dutse bai tsaya inda zai gangara ko inda zai kife ba sai ya ya zauna daidai akan wani dutse suka dakata wata guda har ƙasa ta bushe inda za su samu su sauko su zauna a ƙasa وقيل الماء وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بؤدا للقوم الظالمين aka ce shi kenan halaka ta ƙare ta tabbata akan waɗannan kafirai azzalumai wanda suka zalunci annabi nuhu to mutanen da duka ya sauka da su ba su yi aihuwa ba sai ‘ya'yansa guda uku nan su ne suka aihu kamar yadda alkur'an da yake gaya mana cikin wasafati waje alna zurriyata humul baƙina zurriyarsa yanzu ita ce ta wanzu wanda babu saura kafirai duk sun halaka ga baki ɗaya waɗanda aka shiga da su a cikin jirgi kuma da suka sauko ba su aihu ba kowanne da ya shi kenan zuriyarsa ta ƙare sai dai zuriya annabi nuhu da samu da hamu da yafis su ne suka suka suka haifi dukkan sauran kabilun duniya wannan shine kissar annabi nuhu alaihi salam an faɗa wa annabi ne sallallahu alaihi wa sallama don hankalinsa ya kwanta kuma kafiran duniya su ji wannan irin labari a bakin wani mutum da bai taɓa zuwa makaranta ba kafiran duniya duk su ji labarin nan wanda ba kaulani ba taraddudun ba menene a a bakin mutumin da bai taɓa zuwa makaranta ba shi ke ba da wannan labari lalle wannan mutum annabi ne mursali ko an ki ko an so annabi muhammadu allah ne ya aiko shi bai iya rubutu ba bai iya karatu ba yake ba mu labarin tun ba a yi sama ba ba a yi ƙasa ba a yi al'arshi ba a yi ruwa ba yadda aka yi sama da ƙasa kamun nan akwai aka yi al'arshi aka yi ruwa duk ya faɗa mana sannan aka komo yanzu ake ake bibiyan yadda annabawa suke bayan can baya ya gaya mana annabi adam din ma yadda yake lalle wannan mutum annabi ne mursali yanzu kan ba sauran kafirin da bai san annabi Muhammadu annabi ne ba sai dai yaki dan saboda abincinsa ko ƴan kuɗin da zai samu ko ƴan siyasarsa ko ɗan mulkinsa ko rabuwa da abokansa da danginsa amma dai ya tabbata abin da yake ciki shine ƙarya abin da annabi Muhammad ya zo da shi shine gaskiya kowa ya san haka yanzu
ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين daga nan sai annabi nuhu ya tambayi ubangijinsa ya kira shi ya ce ya ubangijina wana da nuhu rabbahu fa qala rabbi ya ubangijina inna ibna inna ibni min ahli wa inna wa'adaka alhaq ka ce mini zan shiga ni da iyalaina a cikin jirgi da wanda suka yi imani kuma alkawarinka gaskiya ne wato ya ga ɗansa ya halaka kuma an ce masa zai shiga jirgi zai tsira da shi da iyalansa da wanda suka yi imani a nan ko dai rashin sanin kafircinsa ne yasa ya faɗi haka ko kuma a'a shi da ya ji an ce da shi da iyalansa da waɗanda suka yi imani ɗin nan to yana tsammanin iyalansa ko da wani bai yi imani ba tun da yake iyalinsa ne zai shiga tun da yake a halaka wa manaman an ce iyalansa saboda haka ya kira ya kira ubangiji ya tambaye shi don ya samu ƙarin ilimi da ƙarin bayani rabbi inna ibni min ahli ya ubangiji na kace da ni da iyalaina da wanda suka yi imani za mu tsira cikin jirgi ga kuma yadda lamari ya kasance wa inna wa'adaka alhaqu kuma kai baka saba alƙawari alƙawarin ka gaskiya ne saboda haka nake neman ƙarin ilimi da ƙarin bayani wa anta ahkamul hakimina duk mai yin hukunci na gaskiya kuma ka bi shi iya hukunci na gaskiya ya ubangiji qala ya nuhu innahu laysa min ahlik innahu amalun ghayru salihin fala tas'alanni ma laysa laka bihi ilm إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك بعلم إني أعيذك أن تكون من الجاهلين قال أبنجي أمسى والنبي مسو ينسى النبي نوح يتي يا نوح يا كي نوح إنه شي wannan ɗa laisa min halika ba ba daga cikin iyalanka ɗanka ne amma ba cikin iyalanka domin shi kafiri ne aka fito da shi a jikinka dama Allah ya ce yukhrijul hayya min al-mayyit wa yukhrijul mayyita min al-hayy yana fidda matacce a jikin mai rai ya fidda mai rai a jikin matacce innahu shi wannan da laysa min ahlika bai daga cikin iyalanka danka ne amma bai daga cikin iyalanka innahu laysa min ahlik ya nu innahu laysa min ahlik innahu amalun ghairu salihin irin wannan tambaya ba ta da kyau a wannan wannan kira'a kenan amalun ghairu salihin irin wannan tambaya ba ta da kyau ko ku inna amilan ghaira salihin wata kira'a kenan abin da yasa nace danka ne amma bai daga cikin mutanenka amila ya aikata ghaira salihin mummunan aiki wanda ba shi da kyau na kafirci saboda haka ne ya shiga cikin kafirai ya rabu da kai tunda yake yana nesa da kai wannan shine hukuncin da Allah ya yi dama yana buga irin waɗannan misalai ya nuna wa duniya shi ubangiji lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad shi Allah bai aihu ba ba aife shi ba ba wani abin da yake kama da shi kuma shi ba a tinƙafo da a wajensa wani ne ya aife ni ko ni na aife wani a'a amalun salihun dai aiki mai kyau dai ko kai wane ne ko kai dan wane ne kai dai kai aiki mai kyau amalun amma in ka aikata amalun salihin ko kai dan wane ne zaka je ka tadda mummunan abu ko kai uban wane ne zaka je ka tadda mummunan abu ya ishe mu dai annabi sallallahu alaihi wasallam shine fiyayyen dukkan halitta gabaki daya amma Abu Lahabin dan uwan babansa ne amma da ya kafirce maza sai ya zama kafiri dan wuta tare da alherin da ya gabatar domin albishirin da aka yi masa cewa dan dan uwansa an aiba masa da namiji sai ya bada kyautan baiwa wa wanda ya kawo masa albishir din ya bada suwai ba amma duk da haka da ya kafirce wa annabi sallallahu alaihi wasallama sai muka ji alqur'ani ya ce masa tabbadi da bi labin wa tabba kuma aka jawo Salman al-Farisi daga can ƙasar Iran ya zo ya musulunta ya zama yana daga cikin mutanen cikin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka ɗauko bilal bahabashe aka cikin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama abincin kaho a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da gasu Abu Jahali su Abu Lahabin din manyan mutane ne masu na dangi amma duk da haka suka zama yan wuta saboda haka kowane mutum ya tsaya yayi addini tsakaninsa da Allah kar ya buga ce saboda shi dan wane ne ko shi uban wane ne ko shi dan uwan wane ne naka aiki amalin salihun shine zai kai ka abinda Allah ya amsa masa kenan shi mutumin nan naka ɗanka ne amma ba ɗanka bane tunda ya aikata mummunan aiki ba ɗanka bane kai aikin ka mai kyau ne shi ko aikinsa mummuna ne abinda ya raba ku kenan fara ta tsaran ni karka karka tambaye ni ma laysa laka bi ilim a cikin irin waɗannan abubuwan da baka san dalilin su ba dalilin su kenan shi ya aikata mummunan aiki ka aikata kyakkyawan aiki abinda ya raba ku kenan ka shiga kyakkyawan gida shi ya shiga mummunan gida inni ya izuka ubangiji ya ce nuhu inna yi maka wa'azi kar ka rika yin irin haka in ya yi zuka an ta kuna minar jahili kar ka sa kanka cikin mutanen da ba san ba san kyakkyawan aiki da mummunan aiki ba ai kai annabi ne ka san amfanin kyakkyawan aiki ka san sharrin mummunan aiki to ɗanka ya aikata mummunan aiki ne shi yasa aka raba ka da shi ina maka wa'azi irin wannan bashi da kyau ba wai laifi annabi Nuhu yayi ba annabi Nuhu ya tambaya ne don a ƙara masa irin wannan ilimi gashi kuma an ƙara masa an ƙara mana
قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين قال سي النبي نو يا أبنجي yace a'udhu bika Allah Allah ina neman tsarinka Allah ina neman tsarinka an as'alaka in tambaye ka ma laysa bihi ilim abinda ban bai shafe ni ba babu sanin sa tare da da ni in tambaya nan gaba ba zan ƙara yin wannan ba na nemi tsari wajen ka ba zan ƙara yin irin wannan ba ina neman tsari wajen ka ba zan ƙara yin irin wannan ba inni an as'alaka ma laysa bi ilm wa illa taghfir li wa tarhamni wannan wanda nayi yanzu ma idan dai ba ka mini gafara ka yi jin kaina ba ai ban san inda nake ba ko ni ma zan fada cikin wanda suka yi asaran ne wannan din ma yanzu in dai ba ka min gafara ka ji kaina ba ban san inda nake ba ko zan fada cikin wanda suke suka yi asara ne ba haka bane abin su annaba ba sa sabon Allah ba sa sabon Allah ba sa yin zunubi amma duk abin da suka yi ɗan kaɗan ɗan kuskure ɗan ƙanƙani to sai su yi ta damuwa wajen Allah suna ce Allah musu gafara saboda haka ne annabi Adam ɗan abin da ya faru gare shi ɗin nan na rantsuwan da shaidan ya yi masa ya ce wa ƙasama huma inni la kuma da minan nasihin shaidan ya rantse da Allah ya ce abin da yake faɗa masa ɗin nan ya rantse da Allah shine ainihin gaskiya to annabi Adam sai ya manta abin da Allah ya gaya masa sai ya ci wannan ganyen da ya ci to da aka yi masa wannan magana sai ce ubangiji wa illa taghfir li wa tarhamni akun min al-khasirin qala habitu to shi ma sai ya roki Allah fa talaqqiya da min rabbi kalimatin fataba alayhi innahu at-tawwabur rahim to saboda haka shi annabi nuhu ma yanzu shine adam na biyu yadda annabi adam yayi wani dan kuskure ya nemi tuba ya tuba don ya koya wa mutanensa to annabi nuhu ma da yake yanzu shine adam na biyu to lalle ne yayi wannan irin tuba saboda ya koya mana mu ma in mun yi laifi da yake mu da gaske muke yin laifin ba da kuskure ba ya koya mana yadda za mu yi mutu ba saboda haka ne tun daga farkon sura na zaka ji zaka ji ubangiji yana cewa wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilayhi wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilayhi ku kai ku ta tuba wa Allah ku tuba wa Allah maganar istighfari da ake yi ga annabi nuhu nan yanzu ya ce in dai ya tuba wa Allah ya tuba wa Allah in dai Allah bai masa gafaran wannan abu ba in bai ji kansa ba ya ga cikin masu asara saboda haka mu sai mu ta istighfari da gaske kenan tunda yake mu da gaske muke yin laifin ba da kuskure ba قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم قال يا نوح بد بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتيهم ثم يمسهم منا عذاب أليم kana sai Allah ya ce ya nuhu ya nuhu ai ka san babu batawa tsakanin mu baka yi laifi ba salamun ala nuhin fil alamin nuhu babu laifi baka yi laifi ba ihbid bi salamin minna ka sauka cikin lafiya da aminci da kwanciyar hankali babu wani abu na batawa tsakanina ni da kai saukar da lafiya cikin aminci bi salamin minna wato minna din nan ya fi masa salamun din daɗi cewa gaisuwa da zaman lafiya da kwanciyar hankali daga gare ni ya tabbata gare ka wa barakatin da kuma wasu albarkatai aleka albarkar wato dukkan annabawan da aka haifa bayan annabi nuhu ƴaƴansa ne na ce albarka ta yi da yawa har annabi Muhammadu na ciki dukkan manyan bayin Allah waliyai ƴaƴan annabi nuhu ne albarka ta yi yawa saboda haka zai maimaita mana can idan an komo gidan gidan uban annabawa wannan gidan uban ƴaƴan adam duka gaba ɗaya ne nuhu kenan to za a koma kuma can gidan uban annabawa annabi ibrahim za a ce rahmatullahi barakatu alaikum ahlal bait su ma a ba su nasu daban da rahama da albarka tunda suke yafi kusa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama akan annabi nuhu ka sauka lafiya a cikin aminci wanda babu tsoro ba firgita har abada ni da kai islamin minna barakatun alaika da albarkatai wanda na zuba maka wa ala umamin mimman ma'aka da wa ala umamin mimman ma'aka wato salatin nan da albarkatan nan sun tabbata gare ka tare da al'ummomin nan masu yawa wanda suke daga cikin al'ummar da kake tare da su da ku an ce wa ma amana mahu illa qalil ba wanda suka yi imani sai yan kaɗan kuma nan an ce gaisuwar Allah da amincinsa da albarkatansa sun tabbata gare ka da kai da sauran al'ummomin jama'an da suke cikin wannan jama'a taka wato al'ummomi kenan daga nan har tashin kiyama dukkan musulmi mutumin kirki to yana tare da wannan gaisuwa yana tare da wannan albarka kafiri kuma umamun sanwatuhum su ko kafirai sai da jiyar da su daɗi na rayuwar duniya to wannan shine gaisuwa da take bi har har har tashin kiyama salamun qawlan min rabbir rahim wa salamun al mursalin salamun ala nuhin fil alamin salamun ala ibrahim سلام على موسى وهارون سلام على آل ياسين وسلام على المرسلين سلام قولا من رب الرحيم haka mu ma yanzu mun gamu da Yusuf assalamu alaikum assalamu alaikum wannan gaisuwa da zaman lafiya har tashin duniya yana tare da mutanen kirki da wannan albarka wa umamun da waɗansu mutane kuma sanmati'uhum da sannu za mu je da su daɗin zaman duniya za mu ba su lafiya mu ba su dukiya mu ba su ‘ya'ya mu ba su mulki mu ba su jin daɗi a duniya ko suna kafirai kamar yadda muka karanta a baya dai dukkan mutane su baƙi ne na Allah Allah ne ya kawo su daga babu ya saukar da su a cikin falalarsa saboda haka karimi in ya saukar da baƙinsa baƙin ko sun zama na kirki ko sun zama na banza zai ba su dai abincin baƙi ba zai hana su ba saboda haka kafirai suna ci a cikin bakuntar Allah ne amma in mun je lahira kowa cikin aljihunsa zai sauka man amila salihan fa nafsi wa man sa'a fa alaiha ba wani alkawari a can lahira wa umun da al'ummatai na kafirai sun matti umun za mu jiyar da su daɗin rayuwa sun mai masu minna azabun alim daga baya ya masu minna azabun alim irin azabar da kai gargaɗi da ita azaba yawmin alim da ka gaya musu ta farkon nan to za ta bi waɗannan mutane har zuwa tashin duniya duk wanda ya zama kafiri to zai ji daɗin duniya gurgurun yadda aka ɗiba masa amma in ya je lahira zai gamu da azaba mai raɗaɗi Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye tambaya daga hajiya aisha mai nakiya zuwa ga malam bayan gaisuwa mai yawa da fatan Allah ya ƙara maka karama ga alkur'ani nan sadaka bayan haka yana roƙon malam da ya ma mahaifina abubakar addu'a Allah ji kan mahaifinki da mahaifanmu duka baki kuma da kan mahaifanmu amin maza da mata lokaci amin zuwa ga maulan mu Sheikh Dahir Usman Bauchi gaisuwa mai yawa da fatan Allah ya ƙara ma baiwa da karama Allah ya ba mu albarkacinka bayan haka ina so Sheikh ya mani bayani game da zikirin mata na ɗaga murya da harrakawa ko shari'a ta yarda da shi na gode Alhaji Salihu su mata mutane ne waɗanda ubangiji yake a basu a bayan maza annabi kuma haka yake akhiruhun na haisu akharahun Allah saboda haka ko wajen sallah inda namiji yake daga murya su ba sa daga murya a boye suke sallar suke suke karatun su saboda haka duk abin da yake zai daga murya na mata to musulunci bai ce ayi ba in ya zama dole kamar tana ihu wani abu zai kama ta ko wani abu zai bata tsoro wannan ya zama dole da masu kama da wannan amma in ba haka ba a sun bayyana muryarsu kamar ba a sun bayyana jikinsu irin abubuwan da suke na wa'azi cikin rediyon nan duk musulunci bai yarda da shi ba
tambaya daga umar abdulkarim inda mata ne
tambaya daga umar abdulkarim kari jihar taraba ɗalibin federal college of education zaria zuwa ga sayidina wa maulana a shek ɗayar usman bauchi ina hukuncin matan da take cikin ɗarikar tijjaniya sai jinin haila ko biki mata sai ta dakatar da ayyukanta bayan ɗaukewan jinin shin za ta rama abin da ya tsere mata mace mai ɗariƙa tijaniya idan haila ta zo mata ko jinin biki ya zo mata malamai suna ba ta ɗayan hanya biyu in ta ga dama ta yi taimama ta yi lazimi ta yi wasifa amma ta karanta salatu fati wurin jauhara in ta ga dama ta ajiye laziminta da wasifan ta ta cikin juma'a ta yadda ta ajiye sallah bayan ta ta yi wanka ba ranko
alhamdulillah alhamdulillah Allah ya ji mu Allah ya ji iyayen mu da iyayen iyayen mu Allah ya ji mu da mu da mu da mu da alheri Allah ya ji mu da maza da mata rayu amin Allah ya ji mu Allah ya ji mana imani Allah ya ji mana addinin mu Allah ya ji mana mutuncin mu Allah ya ji mana kasar mu Allah Allah ya tottona asirin mutane munafukai masu neman cutar Najeriya Allah tona asirin su masu neman karya Najeriya Allah tona asirin su Allah kiyaye Najeriya sharrin su Allah kiyaye Najeriya sharrin makiya addini makiya Najeriya albarka Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ba mu lafiya da zaman lafiya masu taimaka mana cikin addini Allah ya taimaka musu duk wanda zai samu karfi addini ya samu karfi Allah ba shi karfi duk wanda zai samu karfi addini ya karya Allah ya karya shi Allah ba mu lafiya da zaman lafiya albarka Annabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أمره والخاتم لما سبق ناصر لك ولك والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم